الله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah maɗaukakin sarki ya dawo da mu zagaye na biyu bayan hutu takaitacce da muka yi a yau yini na takwas domin ci gaba da wannan daura mai albarka da muke karanta littafai guda hudu darasinmu na uku kuma littafi na uku da za a karanta shi ne kasidatu unwanin hikam ta al'imam العلامة أبو الفتح المصري رحمة الله عليه زام تاشي بيتي نعم سند بي إن شاء الله تعالى اقرأ يجين في وجهه فأنت ما بين هذا شك بهتان لا تحسبن مسروعا دائما أبدا من سره زمن ساءه أزمان إذا دفعت قليل كنت تأله وبه سواه فكل الناس إخوان وإن نبت بك أوطان نشأت بها نشأت بها وإن وإن نبت بك أوطان نشأت بها فارحل فكل بلاد الله أوطان يا راحلا في الشباب الرحب منتشيا من كأسه هل أصاب الرشد نشوان لا تغ لا تغتر بشباب رائق نظير فكم تقدم قبل الشيب شب شبان ويا أخ الشيب لو ناصحت نفسك لم يكن لمثلك في اللذات إمعان حب الشبيبة حب حب حد الشبيبة تبكي حد الشبيبة حد الشبيبة حب الشبيبة تبدي عذر صاحبها ما عذر أشيب يستهويه الشيطان كل الذنوب فإن الله يغفرها إن شيع المرء إخلاص وإيمان وكل كسر فإن الدين يجبره وما لكسر قناة الدين جبران خذها سوائر أمثال مهذبة فيها لمن يبتغي التيبان فيها لمن يبتغي التبيان تبيان سبحان من يبتغي التبيان تبيان
فيها لمن يبتغي التبيان تبيان ما ضر حسنها والطبع صائغها إن لم يسوها قريع الشعير إن لم يسوها
أن لم يسبها أن لم يسبها بعدين بني
أن لم يسوها قريع الشعر حسان يا أيها العلم المرضي سيرته
اقرأ جيبا يا أيها العالم المرضي سيرته يا أيها العالم القدير سيرته
سيرته
يا أيها العالم المرضي سيرته يا أيها العالم المرضي سيرته أبشر فأنت بغير الماء ريان أبشر فأنت بغير الماء ريان يا أيها العلم المرضي سيرته أمشي فأنت بغير الماء ريان يا أيها العالم المرضي سيرته أبشر فأنت أنت بغير المال والجاه ويا أقلته لو أصبحت في لجد ويا قلبه لو أصبحت في لجد فأنت ما بينها لا شك ظمآن فأنت ما بينها لا شك ظمآن ويا أخا الدهر لو أصبحت في لجج فأنت ما بينها لا شك ظمآن ويا قلبه لو أصبحت في لجد فأنت ما بينها لا شك ظمآن لا تحسبن سرورا دائما أبدا لا تحسبن سرورا دائما أبدا من سره زمن ساءته أزمان من سره زمن ساعته أزمان لا تحسبن سرورا دائما أبدا من سره زمن ساءته أزمان لا تحسبن سرورا دائما أبدا من سره زمن ساعته أزمان إذا جفاك خليل كنت تألفه إذا جفاك خليل كنت تعلمه فاطلب سواه فكل الناس إخوان فاطلب سواه فكل الناس إخوان إذا جفاك خليل كنت تألفه فاطلب فاطلب سواه فكل الناس إخوان إذا جفاك خليل كنت تعلمه فاطلب سواه فكل الناس إخوان وإن نبت بك أوطان نشأت بها وإن ربك أوطان نشأت بها وإن نبت بك ن... وإن نبت بك أوطان نشأت بها وإن ربك أوطان نشأت بها فارحل فكل بلاد الله أوطان فارحل فكل بلاد الله أوطان وإن نبت بك أوطان نشأت بها فارحل فكل بلاد الله أوطان وإن ربك أوطان نشأت بها فارحل فكل بلاد الله أوطان يا راكدا في شباب الر... يا راكدا في شباب الرحب منتشيا يا راجلا بشباب الرحد منتشرا من كأسه هل أصاب الرشد نشوان من كأسه هل أصاب الرشد نشوان يا راكلا في شباب الرحب منتشيا من كأسه هل أصاب الرشد نشوان يا راجلا بشباب الرحد منتشرا من كأسه هل أصاب الرشد نشوان لا تغتفر بشباب رائق نصيب لا تغتنم بشباب الرائد النظر فكم تقدم قبل الشيب شبان فلم تقدم قبل الشيء شبان لا تغتفر بشباب تقترب
لا تغترب بشباب رائق نظر فكم تقدم قبل الشيب شبان لا تغترب بشباب الرائد النظر فلم تقدم قبل الشيء شبان ويا أخ الشيب لو ناصحت نفسك لم ويا أخي الشيء لو ناصحت نفسك لم يكن لمثلك في اللذات إمعان يكن لمثلك في اللذات إمعان ويا أخ الشيب لو ناصحت نفسك لم يكن لمثلك في اللذات إمعان ويا أخا الشيء لو ناصحت نفسك لم يكن لمثلك في اللذات إمعان هب الشبيبة هب الشبيبة تبدي عذر صاحبها هب الشبيبة تبدي عذر صاحبها ما عذر أشيب يستهويه شيطان ما عذر أشيب يستهويه شيطان فبالشبيمة توديع صاحبها ما عذر أشيب يستهويه شيطان هذه الشبيبة تبدي عذر صاحبها ما عذر أشيب يستهويه شيطان كل الذنوب فإن الله يغفرها كل الذنوب فإن الله يغفرها إن شيع المرء إخلاص وإيمان إن شيع المرء إخلاص وإيمان كل الذنوب فإن الله يغفرها إن شيع المرء إخلاص إن شيع ال- إن شيع المرء إخلاص وإيمان كل الذنوب فإن الله يغفرها إن شيع المرء إخلاص وإيمان وكل كسر فإن الدين يجبره وكل كسر فإن الدين يجبره وما لكسر قناة الدين جبران وما لكسر فلا في الدين جبران وكل كسر فإن الدين يجبره وما لكسر قناة الدين جبران وكل كسر فإن الدين يجبره وما لكسر قناة الدين جبران خذها سوائر أمثال مهذبة خذها سوائر أمثال مهذبة فيها لمن يبتغي التبيان تبيان فيها لمن يبتغي التبيان تبيان خذها سوائر أمثال مهذبة فيها لمن يبتغي التبيان تبيان خذها سوائر أمثال مهذبة فيها لمن يبتغي التبيان تبيان ما ضر حسنها والطبع صائغها ما ضر حسنها والطبع صاحبها أن لم يسوها قنيع الشعر حسان أن لم يسرها طريق الشعر حسان ما ضر حسنها والطبع صائغها أن لم يسوها قنيع الشعر حسان ما ضر حسنها والطبع صاحبها أن لم يسرها طريق الشعر حسان جميل بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام أبو الفتح البصري رحمة الله عليه يا أيها العالم المرضي سيرته أبشر فأنت بغير الماء غيان يا أيها العالم هنا الإمام أبو الفتح البصري زي فار بياني ne zai wasiya akan muhimmancin ilimi da kuma zama malami yace ya ayyuhal alimu ya kai masani al-maghdiyu siratu amma malamin da ya kasance dabi'unsa ababen yadda ne ba kun mujarradul ilmi ba a alimun rabbani alimun rabbani jama'a bainal ilmi wat tarbiya ya hada tsakanin ilimi da tarbiyya al-alimul murabbi al-alimul rabbani to in mutum ya zama kamar sa يا أيها العالم المغربي سيرته يا كي مسني وندع الذي أنت سوق كسن شيء أبا من يدع تعادو جنس سوق كسن شيء أبا من يدع هذا الشيء إشارة تثبت أجريك فأنت ريان وكسن وشكش نوا بغير ما يكوبا هو كان أنت كان كإن دبابه هو وكي ذاك جيك باكا جيش الريان شيني المغتوي أي الذي شرب الماء وارتوى أي شرب الماء وشبع يقو شده هو شيء أكي تمشي ريان من غاني ريان من غاني يزعك تراقوب إلى الجنة ريان إن في الجنة بابا يسمى ريانا لا يدخله إلا الصائمون أي يسمى هذا الباب غيانا سننت غيان تقوفا ودعك أبشر malami idan ya zama al-maghdiyu siratu sharadin kenan al-maghdiyu siratu sifa an-na'tu min sabbi ko siratu siratu نائب فاعل مرفوع لاسم المفعول قبله هو المرضي أي الذي يرضى الذي يرضى أو الذي ترضى سيرته من ذلك ما لم ويا أخ الجهل كيكما يا كي جاهلي لو أصبحت في بجدي فسن كوكا انت كانك أببن تبكي الروا فلما رأته حسبته لدة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارع أي أي جلس بقوي أثر بابوا من حسبته لدع أي ظنته نهرا في سنة في سنة داون القوان بتسن جلس بني إنه صرح ممرد من قوارع أي كروني جلسني قوي أثر قلت آباني جلس وقال شيني لجع جنب سيه زمن لجج لجج حجة حجج فأنت ما بينها لا شق ظمآن يا أخ ويا أخ الجهل يا كيمي جاهلشي جاهلي وندي إذا أما كنت جاهلشي لو أصبحت في لجج كودا كاتن شكنك أتكي هو أتكي تبكي فوجيني هو فأنت ما بينها to ka sani fa anta zam'an ba za ka gushe ba a matsayin mai kishi ma bai da hala shakka ko da tana cikin wani babu hukunto a kan wannan matsala ba rashin sani ba ne ba rashin sani ba ne ya sa kaza ta kwana akan dare shi ne maganar da ake nufi yanzu rashin sani ya sa kaza ta kwana kan dare cikin yunwa sannan kuma raƙumi ya ɗau tafkin ruwa amma ya mutu da kishi كالعيش في البيداء يقتلها الظمع والماء بين ظهورها مهموم kaga kal'isi fil baidai kaman raƙumi fil baidai a cikin dokar daji yaqtulu hazzamu kishi ya kashe al'iru din nan والماء بين ظهورها محمول alhali kuma gashi wannan raƙumin na ɗauke da ruwa to haka jahili yake wal jahlu da'un qatil wa shifa'uhu amran muttafiq amran fi at-tartib muttafiqan nassun min al-qur'an aw min sunnati wa tabib dhaka al-alim ar-rabbani inji malik ibn al-qayyim so daga jahili duk inda ya tsinci kansa ko a cikin ni'ima yake to wannan ni'imar ba ta masa amfani ba ta masa amfani لا تحسبن سرورا دائما ابدا من سره زمن ساعته ازمان لا تحسبن سرورا kada ka taba zaton wani farin ciki da'iman abada cewa yana har abada ina ba zai yi ba أي سرور الدنيا غرور سرورها غرور وفرحها ترح farin cikin duniya damuwa ne kuma dama kishiyoyi ne juna samaniyatun labudda minha ala alfata ko sururun wa huznun wa ijtima'un wa furqatun wa usrun wa jisrun summa summa summa sukmun wa afiya sururun wa huznun farin ciki wani zubin kuma wani zubin damuwa wa jima'un wa furqatu sannan za a haɗu watan kuma za a rabu watan wa usrun wa yusrun sannan watan ana cin kunci watan kuma za a sami yalwa summa sukmun wa afiya watan kuma ba lafiya watan kuma ana da lafiya ثمانية لا بد منها على الفتح ولا بد أن تجري عليه الثمانية سرور وحزن واجتماع وفرقة وعسر ويسر ثم سقم وعافية sannan ɗabi'ar duniya jubilat ala kadarin wa anta turiduha safwan min al-alami wal aqdari wa mukallifu al-ayyami dudda tiba'iha mutatallibun fil ma'i jadwa tanai jubilat ala kadri an halicci duniya akan akan damuwa abinda zai zama maka ba daidai ba shine kadar da wa anta turiduha safwan min al-alami wal aqdari kai kuma so kake wai duniyar nan kullun ta zama maka safwan ruwa kawai mai daɗi من الآلام والأقدام تزم باب دعوة باب رأتي باب تتروى ومثالا متطلب في الماء جدوتنا كمكلف ومكلف الأيام ضد طباعها كما مقع مرايوة تاي أبن دباشي أن لا يهد شيء تبع أكنسا متطلب في الماء جدوتنا kana so ka ɗauki ka samu wuta a cikin ruwa wuta za ka shigo ka ɗigo wuta zai yiwu متقلب في الماء جد وتناغي هذا يمكن هذا لا يمكن وحقي صدقة وترى أقوي داني وترى باب داني من شره زمن ساءته أزمان وأن تضميني التضميني أبو البقاء يقوم بي مسع أبو البقاء يقوم بي هذا وأن بيت يا لو وأن بيت يا سا يا سا شأشن قصيدة سا رثاء البلدان رثاء الأندلس يا سا تأتي لا تحسبن سرورا دائما ابدا كك تمال ونفرن ciki zai dawwama iyaka kaifa yu'amal kaifa yu'amilu al-insan al-muslim abinda nahbat ad-dunya wa nawaibaha لا بد أن تصيبه ولا بد أن تنزل عليه لكن كيف يعاملها يا زي معاملة بس دولة بيسس shine suke cewa hawil an taj'ala min al-laymun al-hamid asiran labida kai kokari idan aka baka lemun tsani wanda ya kasance mai tsani yi kokari ka samu shi kada sai ya zama jus an baka lemun tsani ai ba haka lemun tsani aka baka aka yayyanka wanda ya baka ya ce ne sha haka sai ka kenan sai ka koma gida sai ka ajiye sai ka matse da zai ka ɗigo suga sai ka sa shi kenan ka hada jus to haka ake haka ake ma rayuwa a cikin damuwa sai ka samu farin ciki wani ya aika ma abokin shi da saboda ya tsokane shi sai ya aika masa da katon maciji a jaka kawai saboda tsokana yana buɗe jakan nan kawai sai ga maciji ne sai ya yanka shi da ya yanka macijin nan shi kenan sai ya feɗe shi shi kenan kawai sai ya cire fata kawai sai ya haɗa takalmi ran nan ya zo kawai ya sa takalmin suka haɗu da abokin sai ce kai abokina idan ka samu wannan takalmin sai ce macijin ka to haka ake ma rayuwa a cikin damuwa sai ka fitar da farin ciki in damuwa ta zo sai kai kokari a cikin damuwan da sai ka samu makanka farin ciki shi ka tashi za ka yi tafiya sai aka ce ai jirgi ya tashi ka yi missing flight sai yaushe aka ce to ka jira kila nan da awa biyar ko awa goma jirgi zai sake zuwa sai kai ka ɗauko littafin ka fara karatu ka ɗauko labaran ban dariya irin su labaran ban dariya ko na larabci ko na turanci ko na hausa yake ta karanta kana ba kanka tasliya in kuma kai a ramma ne kai kai ta tilawa to haka ake amma farin ciki ka ce za ka samu farin ciki ga baki ɗaya a rayuwa ku hauka ce gane إذا جفاك خليل كنت تألفه فاطلب سواه فكل الناس إخوان إذا جفاك خليل idan wani masoyi da kake nuna masa soyayya ya maka wauta jafaka ya maka wauta ya kyale kai daina hudda da kai kunta ta'alafu alhali kai ka saba da shi fadlun siwahu je ka nemi wani wani sa shine baitin jiya da zama zama na wa'izi abdun bi abdun wa ikhwanun bi mislihi fadlun siwahu ka nemi wani sa fa kullun nasi ikhwanu duk mutane za su iya zama yan uwanka rubba akhin laka lam talifu ummuk haka larabawa suka ce akwai dan uwanka wanda ba uwanka ta haife shi ba sannan balarabe na cewa rubba ba'idin anfa'u min qaribi akwai na nesan da zai amfane ka na kusa bai amfane ka ba gani sannan wani yana cewa kullul alamin aqani yace duk duniyar nan yan bi yan adam yan uwa na ne dangi na ne to dan me zan zo in matsa kan wani mutum daya dale shi sai ka kama wani sai ka kama wani abokanai suna nan da yawa mutanen kirki ka neme su shi yasa wani namiji wai a ce ya kashe kanta saboda wata ya zama mahaukaci ko macen da za a ce ta kashe kanta saboda wani ta zama mahaukaciya akwai waɗanda suka fi shi suna nan kije ki nema in ya ce bai san ki ba dole in ka ta ce ba ta san ka ba dole je ka nemi wata kullum siwaha laysa al-hubbu bil ladini ko ba ko ba ka bane lauya laysa al-hubbu bil ladini soyayya ba dole ba ce amma shi ke nan sai a zuwa ce wani ya zo ta ta ce ba ta san shi sai ya zo kawai ya tar ya ya ta sabo tana da yana ta yana ta kusawa kawai sai ya daga hoto yana kallo dadiya kawai yana ta kusa wai yana ce ma hoton wai ka so shi dan Allah so shi dan Allah ka ga mahaukaci وشيني ولا وذاك فاطلب سواه فليس الحب بالذي فاطلب سواها فليس الحب بالذي من قالوا بعد ولا بدي يعني يعني إذا جفاك خليل كنت تعلمه أبن ذاك الشيء مع الإلف shi ne sabo shi yasa Allah ce da ilafi quraish saboda saban da quraishawa suka yi ayu ilafihim ilafihim rihlat ash-shita'i was-sayf saban da suka yi na su yi tafiya biyu rihlat ash-shita'i ila al-yaman was-sayf ila ash-sham ila fihim rihlat ash-shita'i saban da suka yi na tafiya ila fihim rihlat ash-shita'i saban da suka yi na tafiya lokacin hunturu ila al-yaman zuwa yaman li'anna bilad al-yaman biladun harratu saboda garin yaman gari ne mai zafi to sai su je can ana sanyi in ana sanyi ku sai su je su samu zafin yaman wasayif ila ila shiyar لأن الشام بلاد باردة أنا ذاتي كما سيستفو جرين من سيستفو جرين شام سبو جرين شام جرين من سني إن أنا سني حقا أراكي سوقاء جرين شام بلاد الشام أنكو كرمت للتفن الشيخ علي الطنطاوي الشيخ محمد علي الطنطاوي رحمه الله أديب الفقهاء وفقيه الأدباء ɗaya daga cikin wasu mutane da mafiyancin ɗalibai ba su san matsayinsa ba a larabci a wannan zamanin أديب الفقهاء وفقيه الأدباء هو قاضي لو يكرمت لو يعني هي زما القالي أما كما أديبي التفنس لا أدب دير سنف ثلاثة ذكريات أنسى memories tarihin shi da ya rubuta nashi mujalladi takwas akwai zakhira lugawiyya a ciki da asalib adabiyya in ka saurari sun ce sun ce qalamuhu ablagu abin qalamuhu ablagu min lisanihi in yana magana bakin shi zaka ji kamar akwai lakna kamar akwai gwaran gwaran amma lakin na qalamahu idza jafaka khalil kunta ta'lamuhu al al ilf kina mun gane shi yasa manzon sallama kuma yace a hadisi sahihi al mu'minu ya'lafu wa yu'laf mummuni yana sabawa da mutane kuma ana sabawa da shi ولا خير في من لا يعلف ولا يؤلف باب الخير ga mutumin da zai zo zauna da mutane ba zai saba da su ba ba za ka saba da shi ba daga cikin alamar mummuni alamar imani ya zo mutum yana da ilfun ko ilfatu shi yasa suke cewa kalbun alifun eh ko kuma kaji suna karin magana suna cewa a'lafu min al-kalb ko a'lafu min kalbi kai wani da saurin sabawa da mutane kamar kare kare yana saba da mutane amma kuma yana cin mutuncin mutane إذا جفاك خليل كنت تعلمه فاطلب سواه فكل الناس إخوان ذئم متنوعك وإن بدك أوطان نشأت بها فرحل فكل بلاد الله أوطان وخابيت لي كما دشي وإن ما بكريم موطن kana duba a littafi kana na jawo kuma ka ƙara ta kana ba ruwa daga farko kana tata a littafi idan na ba zika ni min kenan to shine wannan jiya ba na ce muku akwai wani baitin da ya daidai da shi ba wa in na bika awtanun na sha'ta biha idan garuruwan da idan garin da ka taso a cikinsa ka rayu a cikinsa na babika na batsika waɗannan wannan garin ya zama ya maka kunci ya kuntata a gare ka garin ku ne farhal tashi ka bar shi mana fa kullu biladillahi awtanu duk garuruwan Allah mu duk garuruwan Allah duk garuruwan Allah ne duk garuruwan Allah wajen zama ne yi amma banda yanzu ko ba ku bane za akwai qawaid na muwaqana kowace ƙasa tana da qawaid na muwaqana Najeriya tana da ƙa'idoji guda uku na muwaqana registration birth sai kuma me naturalization waɗannan su ne ƙa'idojin Najeriya guda uku na muwaqana ko a haife ka a Najeriya ko a yi maka rijista ko kuma gwamnati ta baka da kanta ce ta maka kyauta kamai da kai ɗan Najeriya. Suna da ƙa'idojin su yanzu kowace ƙasa suna da ƙa'idojin ta na muwafana. Wadda ka ka tashi ka tafi wata ƙasa ka zama ta tare. A rika ina za a saka da kai. Ka girmama ƙasar ka inda kake. مهما شرقت أو غربت فلن تجد خيرا من الوطن هكا سكتشي مهما شرقت أو غربت فلن تجد خيرا من الوطن east or west home is best ko ka je kudu ko ka je arewa duk ka gama yawon ka to ba ka maka sako inda za ka zo kana yawon ka cikin yanci yanzu waye da zai fito gida sai da fito da katin shi na zama dan kasa a cikin waye babu to kai suka yi haka a wata kasa ka yi tafiya kilomita ɗaya ba ka jin katin kana cin aljihunka ba za ka iya kowace ƙasa ka je a duniya so da ka kasar ka ita ce asali kada wani ya dauki wannan baitin ya je ya je ya je ya kasassa ba an kaba kasar ku ba inda za ka je musu an she ka kasar ka ita ce kasar sai a ce yanzu an fuka minka wa in kana ajda hancin ka naka ne ko da zama na Kano ne guntilalle ba yau dai na fassara hancin kanan nan haka ake cewa akwai hancin kano akwai kafar kano ko ko ba akwai ba ne kafar kano a ustaz an lasta hausawiyya kafar kano ma ne kafar kano kafar da ba ta iya tsallake abu duk abin da za ta tsallaka ta tabbatar ta tabbatar da shi ta kafar kano haka ne ko? Allah shi kudu na wa inna batbika awtanun nasha'ta biha farhan fa kullu biladillahi awtan usuni wannan duk kasar Allah wajen zamani a inda ya zama babu ka'idojin da ake da su yanzu akwai wato ahkam da ake da su yanzu ka ce zaka tafi sirgima zaka jawo suna nan kuma ahkam ne tafiya yanzu ka ga misali qa'idatu ihya'il mabas a ina take aiki ka zo ka samu wani fili kawai dajin Allah kawai kai ta gyara shi kai shekara biyar ba wanda ya ce maka naka ne nashi ne to ya zama naka a ina ake haka a ina ne sai a ina to a ina ne ka faɗa mana inda take ha ko tana hawa ne بين السماء والأرض kawai babu ba inda yanzu a duniya za ka je ko ka kama wani fili mu yanzu a Najeriya ne dokar fili duk filin da ke birni yana ƙarƙashin gwamna duk filin da ke ƙauye yana ƙarƙashin shugaban ƙaramar hukuma ko ko ba haka ce ba abin nan land land use act ka'ida kenan to da ka ba yadda za ka yanzu ka zo ko ka ga wani fili ka zo ka ce kayi hayaita a wajensu jami'ul arabi hajja li'annaha tabi'atun li al-hukuma dukkanin su masu rai ba al-mawat ba al-arabi al-mawat ba kowace ƙasa da mai ita ta gwamnati ce saboda kan ka taba ma ba wanda ya magana gwamnati za ta ce na kai na kai to mu fahimci yin waɗannan abubuwa da ganar da يا غافلا في الشباب الرحب منتشيا من كأسه هل أصاب الرشد مش نشوان يا غافلا يا وندي كسن شينا تتعقما شيني غافل الرحب شيني الاختيار والافتخار تقما في الشباب الرحب yana cikin ƙuruciya wacce take mai yalwa al-shabab lafazi ne da yahtamilu ma'anayayi المعنى الأول معنى المرحلة مرحلة وعن شبابه فيما أبلاه أي وعن مرحلة شبابه فيما أبلاه مرحلة شبابه مرحلة إذا كنت أنا سمة شباب sannan shabab na zuwa da ma'anar jam'i shabun kwara ɗaya mun gane? to shine ya rafi da bishababin rahbi ya wanda ya kasance yana takama yana girman kai yana jiji da kai في الشباب الرحب saboda yana jin yana cikin kuruciya ne yalwa arrahu ay alwasi muntashiyan ya zama kaman yayi maye muntashiyan ay huwa fi huwa fi nishwati ya kasance a cikin maye an nishwatu as-suku min ka'atihi ya kunkuɗi giyarsa hal asaba rushd nashwan hal asaba rushdan nashwan shin ka taba ganin mashayi ya samu shari'a so daga kada ka dauki kuruciyar ka saboda kana da kuruciya ta hauka kai kai ta abin da ba shi kenan ba yi sauri ka sa ma shabab kuruciyar ka kaidi ka ci gajiyar ta ba ta tabbata ya rafilan fi shabab ar-rahbi ya wanda ya kasance yana takama da jiji da kai a cikin kuruciyarsa mai yalwa muntashiyan gashi nan yana cikin maye min ka'asi saboda giyar da ya sha giya nan ba ana nufin ya kwankwaɗi giya ba a giyar giya kuruciya mun gane giya kuruciya manzo Allah sallallahu alaihi a cikin hadisin da Imam Abu Ya'la ya rawaito shi a cikin musnadinsa malamai sun yi sabani kan ingancinsa amma dai hadisi ne hasan hasan da ghairi manzo sun yace yu'jibu rabbuna min ash-shab alladhi laysa lahu sabwatu Allah yana mamaki ga matashin da bai da karkata matashin da bai da rawar kai wato kuciya zamani ne mai rawar kai kowa da irin nashi ko addini kake yi in kana da kuciya sai ka in ka tuttuno wasu abubuwa da kai da to sai ka zo da kanka kana maka kanka dariya ƙuruciya duk za ka gani wani kuma sai ƙuruce ta abin da haukar ƙuruce ta sai ta zama ba ta addini ba wanda Allah ya taimaka ne sai ta zama a cin addini yake sai gan shi dan zafi zafi ya zama cin azzafu biyu zafa ba ba sauki wani kuma sai Allah ya jarrabe shi sai ya fada mugun hannu sai ya zama lalatacci to dawo shi kuma sai Allah mun gane to kuruciya tana da wannan hal asaba rushda nashwan ay hal asaba nashwan min rushda shin ka taba ganin wanda yake cikin yake cikin maye ya samu shari'a ai ba a shari'a da shi saboda ka ka kuruciyar ka ta rudar da kai la tabta bi shababin ra'iqin nadirin لا تغترب بشباب رائق نظر فقد فكم تقدم قبل الشيب شبان لا تغترب ككرب bishababin da kuruciya ra'iqin wacce ta kasance mai kyau ai kuruciya na da kyau nazirin ga tanan tana maka haske tana kyalli shine nazir fa kam taqaddama shubbanun lil mauti qabla shaybi so nawa ka taba ganin matasa shin za ka iya kirga matasan da suka tafi lahira kafin su tsufa ka taɓa gani a rana guda abokanai biyu suka suka rasu watannin baya a nan kusa da nan unguwa ɗaya ya daɗe yana jinya ɗaya kuma ya rasu an tafi za a je a kai wanda ya daɗe yana jinya shi kuma ɗaya ya haɗari a ranar shi ma mutu abokanan juna ne matata suna ganjin kuruciyarsu fa kam taqaddama qabla shaydi shubbanu wannan kam din khabariya ce ba istifhamiya ba ce so da yawa matasa sukan mutu kafin su kai ga kafin tsufar su ko ba haka bane wa yarju an ya'isha ila al-mashir na'at nu'atuhu qabla as-sabah kaga shine wannan wa yarju an ya'isha ila al-mashir wai yana fatan ya kai zuwa ga tsufa na asku nu'atuhu qabla as-sabah masu masa kukan mutuwa sun masa kuka kafin safiya ce ya mutu so da mutuwa ba ta tsofaffi ba ce kowa mutuwa na hawa kan kowa abul ataliya ya wani baiti ya ce ma san mudawi wal mudawa wallazi jalabat dawa afa man baki matal mudawi likita ya mutu والمداوى mara lafiya ma ya mutu wallazi jalaba dawaa an aiki wani ya je siyo magani ya mutu kaman bakiya cewa kuma wa ba zai mutu ba kowa zai mutu saboda kaga mutum ya rika wannan amma matasa ba wanda yake su nisan da mutuwa a rayuwarsu ba matashin da ke jin zai mutu a lokacin shi yasa ko fira ake yi ya ana cin abokanai wani ya kawo mutuwa ya ce da Allah kawai za ka bata mana labari ana cikin abubuwa masu daɗi kawai ka zo ka kama da wannan abu me wannan abu wai sunan ba ba za a faɗi ba me wannan abu ka san aka ci abu wai ba a san ba a faɗi sunan shi habawa ويا أخا الشيب لو ناصحت نفسك لم يكن لمثلك في اللذات إمعان ويا أخا الشيب يا أخي وين كيف لو ناصحت نفسك دا كام كانك نصيحة لم يكن لمثلك إمعان تو دا كتن كتن كبير زمينا دا كلا ذل الذات لقاين دادي ما إن متين يسوف من يرجي مسا سي إبادة ألوك تن كوياني مدادن دادن ما باش ko likita ya hana shi ko shi ya hana kanshi da kanshi ko kuma ɗabi'a shi ta hana shi likita ya hana shi ya je asibiti a ce yana da siga mutumin da ke cin siga ku yake da siga ku abincin shi ke bantattu ne abincin da zai ci ke bantacce ne a ce yana da hawan jini kawai shi ke magana ta kare ko ya hana kan shi ya fahimci cewa shi fa in ya ci abu kaza fa matsala yake zama mishi shi ke nan sai ka ga ya daina ko kuma ɗabi'a shi ta hana shi in ya ci ma ba zai ji daɗin shi ba sai ka ga mutum ya koma yana shan farau-farau kullum faro-faro a ɗakin shi akwai faro-faro faro-farin koko faro-farin furin tsamiya faro-faro ɗin tsira shi ke nan zai ci komi bayan wannan rayuwa ke nan ku ya akashai ya kai mai furfura da cijo launa sahta na da kama kanka nasiha lam yakun li mithlika in'amun fil ladzat da kusan kusan ka ba zai kula da daɗi ba saboda lokacin ba lokacin daɗi ba ne hadi sharifa ta tubdi udra salihi ama udu ashgaba yastawi shaytan hadi shaba sharibata ka kaddara cewa ashgabata kuruciya tubdi udra sahibiha tana bayyana uzuri kuruciya na bayyana uzurin mai ita dama duk matashi in an ga yawo tafi a ce a ba mamaki a kuruci dan in hauka tuntuni haka suke faɗa nadiba nadiba ta dubiyani a cikin badiyar sai yana cewa fa inna ku'amirun qad qala jahlan فإن مزنة الجهل الشباب yace idan Amir ya faɗi wannan magana saboda wauta ne to ba mamaki domin dama ai inda ake tsammanin a samu wauta ko wuciya ko wuci dangin hauka kwara ko wuci dangin hauka to da kan in an ga matashi wani abu an ba shi uzuri to kai fa ma uzu ashiyaba me uzurin mutumin da ya tsufa ya sahawi shedanu har ya bari shedan ya kwashe mishi kafafuwan shi matashi na da uzuri ma uzuruhu uzurin sa shine a kuhuciya yake da ta ai ba mamaki hankalin shi bai cika bane bai da hankali amma to mutumin da ya zama da cija fa shi ne ka ga bai da uzuri an cika masa hankalinsa an masa komai shi yasa suka ce suke cewa man lam yulahi naqsahu fi fi fi fi naqfi umrihi fi al-arba'in fa innahu fi aqli in ka kai shekara 40 amma baka ba baka baka fara jin jikinka na baka sakonni ba abinda ka iya yi da yanzu baka iya yi fil arba'in ka ai shekara 40 fa innahu fi aqli to matsalar ba daga jikin take ba daga kwakwalwa take akwai matsala a kwakwalwa shine bature yace foolish at 40 is a foolish forever in ka kai shekara hamsin baka tuba ba baka zama mutumin kirki ba idza balagan mu'un hamsin hawlan wa lam tara fihi athar al afati fala tashhas fala tastashiban lahu rashada وقد أودى بمنته التجاج خاطر شكرا سن أما بقى قام شرية شرية إناك إناك با أقيدا shekaru can baya an kai shekara wajen ashirin da wajen uku ko da hudu wata rana kawai wani ya zo muna zaune a tudun wada kawai ya zo cici da mota da daddare kawai shi ke nan kawai sai ya faki inda muke kawai ashe wani tsoho ne ya sa wata riga malar t-shirt ta ta matse na jiki ya yi tokin sannan ga disco ma da yayi kawai tsaya to akwai waɗanda yake wasa da su a wajen shine ya tsaya yana tsaya ko sai kasa da gilas sai ya musu haka wai ba su ji bane ba su ji kidan bane aka ce yayi yayi baba yawwa na gode la duk kun fura a kansa abin tausayi abin kunya abin Allah wajare ba abin da ya dame shi yana da jikoki fa kawai yi musu sai har wani haka sai ba su ji ba ne ya nuna musu a ciki ba su ji sauti na tashi ba tun shekarun baya wani farko farkon fitowa waya wani mutum tsoho ne shi ma ya zo ce ya ce a sa mishi a sa mishi rinka ya ce na fi son wannan an kira ni sai na ji jiki sai na ji zuciya ta ta yi tsanyi wai a sa mishi rinka na kira na waya an kira shi sai ya ji kiɗa sannan su kaga budurwar zuciya shi ne ba haushe ke cewa budurwar zuciya Allah shi kyauta ko me kama uzu wa ashiya bai sahu shi ba sai ya ce kullu dhunubi fa inna Allah yaghfiruha duk zunubai ga baki dai Allah na gafarta su inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a in shayya al mar'a ikhlasun wa iman amma da shari'a mutum ya tafi abin da ya rika shi kabarinsa ikhlasu ya zama yana da tauhidi ba mushriki bane shi wa imanun sannan yana da imani so da ana fatan Allah zai gafarta masa zunubansa ka'ida kenan ta ahlus sunna duk mutumin da ya mutu ba mushriki bane shi ko ana masa fatan Allah zai gafarta masa zunubinsa kun ga ita shine wannan shayya'a rasawa شيعه أي تبعه يا ركاش هو أتيني قلبه يا ركاش دشيني شيعه تشييعي با ركعوا وكل كسر فإن الدين يجبره وما لكسر قناة الدين جبران وكل كسر فإن الدين يجبره وما لكسر قناة الدين جبران kullu kasri dukkan wata matsala da za a samu fa inna ad-dina yajibuhu to addini ke gyara wannan matsala al-kasu shine karyewa duk wata karaya da za a samu a rayuwa fa inna ad-din yajburuhu addini zai iya gyara wannan karaya ya daure ta kuma mutum ya tashi kamar bai taba karaya ba wato duk matsalar da mutum zai samu a duniya in dai yana da addini to addini zai bashi zai bashi mafita shi yasa zaka ga mai imani da wanda bai da imani idan matsala ta same su suna da bambanci suna da bambanci al'allamatu al'albani rahmatullahi alaihi an taɓa haɗari ya taso daga siriya zai je joda suka yi haɗari mota su ta juyi ta rika juyawa da su ana ya tattaru ya tattaru wai hamma na albani yana da ƙarfin hajjuwa yana cewa ya ayyuhal ikhwatu la taqulu ya tattaru fa inna fa inna tattara laysa min asma'illah la yasihu hadithu ya tattar innama huwa ya tatir wallahi ana cikin wannan yanayin wai yana gyara mutum na cewa hadisin bai inganta ba ba ko tana ta duniya ba ina ya tattaru ya tattaru shi kuma yana ya sikiru za a ci sikiru ne ya inganta tattaru bai inganta ba Misali shi ne wannan so da ka kullu kullu kasrin fa inna dina yajibu in ka karye da addini to wallahi sai ka ga ya zama maka alheri rayuwa sai ka ga alheri kuma saboda addini da kake da shi saboda duk abin da ya same ka san daga Allah ne la taqulu asabani bihi fulan wa illan ba za ku zo kana wani da wani su ne suka samu hannu ba Allah ne daga Allah ne kuma Allah ne zai yaye mu to kaga shine fa kullu kasrin fa inna dina yajbu shi yasa wa malikatu qanati din jubran amma wa ma jubranun wallahi babu dauri لكسر قناة الدين إذا ماشن كان الدين يبلي قناة غمح كينا ماشي إيه أبو أبو بن كلثوم هنا سوى فإن قناتنا يا عم أعيت على الأعداء قبل كأن تمينا قال فإن قناتنا يا عم أعيت يسي يا كي أمر كسني أبو بن هند كو إيه يسي كسني شيوا قناتنا ماشي a ayat Allah zai kablaka an talina mashin ya kiye laushi ga abokanan gaba kafin ka to da kai ba za ka iya mana komai ba ka ci ba a hankali ko shine shine wannan ka'ida wa kullu kasrin fa inna ad-din yajburuhu wa ma li kasri qanati ad-din jubran shine wani mai hikima yake cewa shi kuma kullul masa'ib in qallat wa in azumat إلا المصائب في دين الفتى جلل كل المصائب دم مصيب دوني أن ذات أو كم متب إن جلت وإن عظمت ko ƙanana ne ko manya jalalu masu sauki ne illal masa'ib fi dinin fata sai musibar da za a jarabu mutum a cin addinin sa kaga bala'in da ya shafi addini a ce kana bid'a ko kina zuwa gidan boka ko a ya faru da mutum shi kenan sai zai ce ai wani ne ya sa mishi hannu waye ne sa maka hannu ya cire ma to kaga shine wannan saboda haka addini shi ke gyara mutum saka addini shine gaba خذها سوائر أمثال محذبة في حال من يبتغي التبيان تبيان خذها كتبوا أن قصيدة دنباك بيتي ستين دقوة سوائر أمثال سزم مكة كمان وسكر مغنغنون ذات أغدانا عشكم مغنغنونك يوده بي محذبة ناباك سوء تبتشي في حال من في حال تبيان كنس أقي بياني لغمسوا لمن يبتغي التبيان ga wanda yake son ya samu bayani duk wanda yake son ya samu gamsasshen bayani waɗannan wasayar da aka ba shi din sun ishe shi sai ya ce ma darra hassanaha wa tab'u sa'ibuha an lam yasuha tari'un shiri hassanu ma darra hassanaha ai bai cutar da ni da na kirkiri waƙar ba hassanaha ai nazimaha wa qa'ilaha ni da na kirkiri waƙar ba zai cutar da waƙar ba والطبع صاحبها الحالي شاعر مطبوع ne akwai sha'irin akwai sha'irin mutakhallif akwai sha'irin matbu ash-sha'irul matbu 'ala al-badaha shine yanzu yanzu nan abu zai faru kawai sai ya kalla sai ya waka yanzu nan yanzu nan bai buƙatar sai ya ɗauko takarda kawai da baki za ta rika zuwa kawai sai dai ya kawo bai tuta yanzu yanzu nan shine ash-sha'irul matbu'a kawai ɗabi'a ce ta zama mashi waka to shine yake cewa ma barra hasanaha ai ba zai cutar da wannan ba zai cutar da ni da ne waƙar ba والطبع صائغها الهاي أتجي أن شني واقع باوي تيوانا شريعة أن لم يصغها قريء الشير حسان kada ka ce ai waƙar ta cutu Allah ya so haƙari ushiri dan ba Hassan ibn Thabit bane radiyallahu anhu shugaban waƙa lam ya so ha ba shi bane waƙa wato dan wannan ba waƙa Hassan ibn Thabit bace to bai zai cutar da ita ba an yi ta ni ma kuma da ne ana sha'i'un matbu'un anan ya ka mana jinat ga hassana sannan ga hassan hassan na farko yana nufin nazim wanda ya waka hassan shi'ir ai nazim shi'ir sannan can sai hassan hassan bin sabit wanda manzo sun ce uhujuhu mawhubul qudus ma'aka wato wato ashiru ala albada'a yanzu yanzu nan abu zai faru da kai akwai wani mawaki dan kasar Saudi Arabia mafi yawancin ɗaliban adabi ba su san shi ba Sheikh Abdulrahman Al-Ashmawi yana nan da ransa yana da wannan yana da yana da dawawin da yawa diwanonin shi na waka ne sun kai goma dan kasar Saudi Arabia ne dokta ne professor ne kai na jami'a yana na har yanzu sannan malamin masanin addini to to yana da wannan ɗabi'a in gama muku da wata da wani abu wai wata rana sun je sun je sun je sun je an je jami'ar al-Imam Saud a Riyadh na taɓa ba wasu labari jami'ar Imam Saud suna da ƙa'ida duk shekara malaman su sai a ba su irin doguwar motar nan da ake ce mata autobus sai su tafi tun da Riyadh sai su tafi Makka su je su yi aikin hajji gidajensu daban komai daban to shine ba aka cika mota malamai manya-manyan malamai har da su marigayi abdulrahman da abdulrahman da abdullahi jibril manya-manyan malamai aka shigo mota sai yunwa ta kama su suka tsaya hanya suka samu wani abu suka ci ana ce masa kabda da dabino ake haɗa abin a daddaka dabino dabino ne ake markaɗe shi da gyaɗa suka ci kawai sai cikin ya lalace kowa a mota cikin shi ya lalace aka fara guje-guje manya-manyan malamai da rawunna da alkyabbu motar na tsayawa ana tsallakowa aka ba ka yi ba nori shi ne da aka dawo a cikin akwai wani malami dan kasar sudan a shafin shafi samun bashi sai ya ce bayan an ɗan nan ce gaskiya ya kamata a wake wannan abin shi ne abdurrahman al-ashmawi yace to shikenan bari mu gani kawai sai yazo na ba a cikin waka sai ce nada al-munadi salihan aina al-khala fatamalmal ar-raqb al-jarih min al-bila صارت بطون رفاقنا وتخاجلوا أن يشتقوا ولمثلهم أن يخجلا لكن وقد طفح الإناء وأوشكت عربات داخلهم بأن تتحول يا سائق الأتوبيس إن رفاقنا يرجون منك الآن أن تتمحل يتوقف الأتوبيس ثم تراهم يتقاذفون بلا عوادة للخلا أرجو بيت تنكرش يواك جاء غنديما ونادى المنادي صائحا أين الخلا يتشي مي كرا يكرا تدل الله إلى وجنبا إنجدا yace fa tamalmala raqbul jarih min al bala yace ai sai ga su kawai waɗanda suke cikin motar nan kowa na juyawa da cikin sa saboda bala'i to har zuwa karshen baiti sallallahu mun gama da ita goban mun zo insha Allah sai mu karanta duka Allahu akbar in ci lokacin mun